هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصت الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها المصلون الكرام بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعض عباد الله الأيام تتسارع والأعوام تتوالى والليالي تتعاقب والساعات تنقضي والأزمان تنتهي تقربنا إلى الله عز وجل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقه السلطان يزول والجاح لا يدوم المال يفنى والعز لا يبقى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الشمس والقمر تتناوبان والليل والنهار يتعاقبان وهو الذي جعل الليل والنهار كلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا الشمس تشرق وتغرب والجسد تقوي وتضعف والأيام تتكبل وتتدبر وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى أما يشركون وكل شيء عنده بمقدار عباد الله الله سبحانه وتعالى فضل الشهور بعضها على بعض فاختار الشهر رمضان وفضل الليالي بعضها على بعض فاختار العشرة الأواخر من هذا الشهر المبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن واختار من العشر الأواخر ليلة الخطف فلا يفوتك أجرها وصوابها وفضلها ولا يقضئك نائمها ولا تجب أنزل أنزلها لتكن في ذل الله يوم لا ذل إلا ذله عباد الله ومما يجب علينا أن نغتنم هذه الليالي المباركة نحن الآن في أوائلها في أوائل العشرة الأواخر من شهر القرآن شهر كريم شهر المغفرة والرحمة والعتق من النيران فاغتنمها بأوقاتكم في إحيائها أو في إحياء لياليها في السجود والركوع والتلاوة والذكر والاستغفار وقول لا إله إلا الله والقيام على الأقدام بنية العبادة ثبت عنه عليه الصلاة والسلام إذا ذكر العاشر الأواكر اشتد معذرة وأيقظ أهله وأحيا ليله بعد أنه قد غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم فمن أهم الأعمال عباد الله في هذه الليالي إحياء الليل استغرق استغرقه بالسعر في الصلاة والذكر وغيرها وقيام الليل في هذا الشهر الكريم وهذه الليالي الفاضلة لا شك أنه من عمل عظيم جدير بالحرص عليها والابتلاء حتى تعترض لرحمات لرحمات الرحمن جل شأنه ومن أهم الأعمال عباد الله في هذا الشهر المبارك منه على وجه الخصوص تلاوة القرآن الكريم بتدبر وخشوع واعتبار واعتبار معانيه وأمره سبحانه وتعالى ونهيه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل عليه السلام في كل يوم من أيام رمضان حتى يتم ما أنزل عليه من القرآن الكريم وفي قراءة القرآن بركة وفضائل وخير ودرجة في الدنيا والآخرة وفي قراءته عباد الله قضاء الهوائج والغنى والكرم ومحبة الناس ودعوة الملك والطير والهتان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأهله, لأهله ومن أهم الأعمال عباد الله في هذه الليالي المباركة الاعتكاف لمن قدر على ذلك فيه فضل وتقرب إلى رب الأرباب فيه خلوة تشغل بالعبادة والذكر والتلاوة القرآن وقيام تلك الليالي وعلى المؤتكفون التواضع وإكفاء الأعمال والخوف من الرياء والسمعة قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف مع النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله عز وجل وفيه صفاء القلب والروح ومن أهم ما يتهم به في هذه الليالي عباد الله الليالي الذهب والفضة اعتراض ليلة الخطف ليلة مباركة ليلة اتق من النيران ليلة المغفرة والرحمة ليلة لا تساوي ليالي السنة كلها فلا يفوتك أجرها يا عبد الله ونعيمها والفوز فيها واستذلال بذل الرحمن يوم لا ذل إلا ذله ومن فضل هذه الليلة أنها تعدل أكثر من ثلاثة وثمانين عام فتضعيف لك عمرا فوق عمرك وأجرا فوق أجرك وقدرا فوق قدرك وثوابا فوق ثوابك استدلالا لقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القطر وما أدرك ما ليلة القطر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أقول ما تسمعون إن ثوابا فمن الله وإن أقطعت فمني ومن الشيطان فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna yaba masa muna godiya gare shi muna neman tanyo da agaji gare shi Allah subhanahu wa ta'ala sannan mu sani cewa wanda Allah ya yi shirya shine shirye ya Allah ka sanya mu cikin shiryun bayinka hakanan wanda ya bata ba za a samu wanda zai shirye da shi ba ina shaidawa da ku cewa babu abin bauta cancanta sai Allah subhanahu wata'ala shi kadai yake a sammai da kasai ba shi da abokin tarayya muna sake shaidawa tare da ku cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama babba dan abdullahi farin jakada bawansa ne ko manzonsa ne wanda ya turo shi zuwa ga duniya gaba daya da hasken da babu kamarsa shine musulunci da alkur'ani wanda bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayan nan ya uwana cikin addinin Allah ina yi wa kaina da ku wasici bisa jin tsoron Allah mu kiyaye dokokinsa sirran wa alaniya fil gina wal faqr fil sirri wal alan mu kiyaye dokokin Allah ya yan uwa a ɓoye ko a fili lokacin talauci ko lokacin wadata ko a gida ko a waje mu yi ƙoƙarin lazimtar takawa ta zamto ita ce linzamin rayuwarmu domin ita takawa tana zuwa da alkhairan da ba su da iyaka masani ya yan uwana cikin addinin Allah a yau wannan yini na juma'a wato juma'a ta hudu kenan a cikin wannan wata mai alfarma na ramadan yau muna yini 23 ga shi wannan wata shekarar hijira 1444 kutubar mu ta yau a wannan masallaci mai albarka masallacin marigayi alhaji abubakar ya arabi wanda fi shahara da sunan masallacin miyatti za ta yi magana game da ban kwana da muke da wannan wata mai albarka da irin adabo da daga hannu da yake wa al'umma domin sukuwan hazzamiyar mata kusa ta ƙare mun ebe kasan farko na watan muka sake shigowa kaso na biyu muka ebe shi to a yanzu nan da ni da ku duka muna cikin kaso na uku kaso na ƙarshe wanda in ya wuce ba mai tabbas baɗi za ta dawo ta sami da rayuwarsa mu yi ƙoƙarin ribatar abin da ya ragu na wannan wata yan uwa kada mu shigalci da komai illa neman gafara da rahmar Allah da ƙaskantar da kai da rusunawa a gaban Allah da nuna gazawarmu mu da nuna wa Allah kuskurenmu a matsayinmu na bayinsa mu nemi yafiyarsa mu nemi agajinsa da tanyansa wani wata ne wanda babu kamarsa a watannin shekara gaba ɗaya ko muna wa'ansu kwanuka da babu kamarsu a kwanukan shekara gaba ɗaya yasa sahabbai suka yi wa kwanakin fahimta ta gaske suke cewa su sun gwammaci ma a ce rayuwarsu gaba ɗaya a rabanar da gari domin irin abin da manzo yake faɗa musu na alkhairan da babu iyaka a wannan wata mai albarka ya yan uwana mu sani cewa kwanuka suna ta bibiyar juna da gaggawa daga yau sai gobe sai gobe kai ka ce shi azumin nan bai mafi sati da fara shi ba amma ga shi yau mun shinye mun shanye sama da sati uku a cikin ramadan kwanukan suna saurin juyawa wal awam tatawali shekaru suna saurin juya juna baya kamar yanzu aka ce shekara ta dubu biyu ta shigo dubu biyu da ɗaya to yau gashi muna dubu biyu da ishirin da uku duk wani anan a galabiyar mafi yawanmu to muna da masaniya da tunani da buri da komai a lokacin da aka ce shekara ta dubu biyu ta tsaya amma gashi nan yanzu har mun shanye shekara ishirin da uku bayan shekara ta dubu biyu ta tsaya an yi zaɓe an sake juyawa an yi zaɓe an sake juyawa shekaru suna ta juyawa juna baya wallayali ta ta'aqab darare suna ta bibiyar juna yanzu a yi azahar yanzu a yi la'asar yanzu a yi magariba yanzu a yi tarawihi yanzu a yi asuba haka tafiya tana tafiya muna tuna wannan muna rage buri muna sanin ina muka dosa muna sanin tafiya ce da babu burkin da zai tsaye da ita har sai ka jingina ga kabarinka wannan shine fassarar tafiyar nan da gaggawar da darare da yina ne suke yi mu sani cewa awoyi taɓitari suna yawan karewa yanzu za ka tashi karfe bakwai karfe takwas kafin kai wani abu ɗaya biyu a zahar ta yi kafin kai wani abu la'asar ta yi kafin ka an kara sai ka ji ana kiran sallar magariba mu sani ya yan uwa wal azman tantahi zamuna suna karewa ai wannan ya wuce ai wannan ya shuɗa ai wannan ya tafi dukkansu wannan ba abin da suke nusar da mu illa matsawar mu kusa da Allah matsawar mu zuwa ga ajalin mu matsawar mu zuwa ga makwancin mu na ƙarshe da kabari shine Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal insan ya kai dan adam nan ismul jinsi kowane dan adam Allah iya kiransa innaka kadihun ila rabbika kadhan babu shakka kai kana wani irin aiki na wahala zuwa ga ubangiji na kuma aikin da sai kai shi dole ko aikin alkhairi ne wanda zai kai ka aljanna dama ita duniya kurkuku ce ga mai imani ko aiki ne na duniyar shi ma kansa kai wahala da mai aikin alkhairin da mai aikin sharin kowanne iya nasa zai haɗu da ubangijinsa mai aikin alkhairi kana yi za ka ci karo da lahaza ka ta ƙarshe ka koma zuwa ga Allah haka ne mai aikin shari iya sharrinsa shi ma bai yi aune ba sai gan shi a gaban Allah shi ne kada hanfa mulaƙi fa amma man uce kitabun ubiye mene fa sun fa yuhasabu hisaban yasira wanda ya aiki mai kyau ya samu an littafin sa hannun dama babu shakka wanda zai samu hisabi mai sauki Allah ya samu da cikin su amma wanda ya kuskuren karɓar littafin sa hannun hagu ko bayan bayan shi to fa sofa da usubura wai sala sa'ira zai dinga kiran halaka halaka kuma Allah ce za a danna shi a wutar sa'ira Allah ta'ala ya tsare mu sani ya'yan uwana masu albarka masallata masu karamci mu sani cewa shi mulki baya dawama mulkin Allah ne kadai yake dawama haka nan matsayi shi ma baya dawama mulki gucewa yake yi matsayi baya dawama hakanan dukiya karewa take yi hakanan wata buwaya da izza ba ta tabbatuwa kullum man alaiha fan duk abin da ke doron ƙasa inji Allah ya kare ya gama an neme shi an rasa wanda zai wanzu shine zatin ubangiji ma'abocin girma da falala da karamci shine abin da zai wanzu kullu shay'in halikun illa waja komai zai halaka a duniya zatin Allah ne kadai zai wanzu kama bada akum ta'udun yanda muka zo ɗaya bayan ɗaya haka za mu koma ɗaya bayan ɗaya wa shamsu wal qamar tatanawa bani da rana da wata suna juya wa juna baya rana ta zo ta shuɗa dare ya zo ya shuɗa wal layl wan nahar da dare da yini ya ta'aqaba ne su ma suna bibiyar junansu wannan ya dunguri wannan wannan ya dunguri wannan Allah ta'ala yake faɗi wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfa Allah shine ya sanya yini da kuma dare ya zamto ɗaya iya mamaye ɗaya ɗaya madadin ɗaya sai Allah ya ce liman arada an ya zakara amma ga wanda ya so ya wa'azantu dare da yini wa'azi ne zuwan dare tafiyarsa zuwan yini tafiyarsa Allah ya ce wa'azi ne ba amma liman arada an ya zakara ga wanda yake nufin ya wa'azantu au arada shukura ko yake nufin ya gode ma wa ubangijinsa rana tana hudowa da haskenta sannan ta fada jiki iya zama mai karfi tun iya da rauni kwanuka suna ta juyawa juna baya wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaktaru ubangijinka iya halittar abin da yaso kuma iya zabar abin da yaso wa kullu shay'in indahu bi miqdar dukkan abin da ka sani a gun Allah to iya da lokacin sa iya da tsarin sa iya da lokacin sa wanda Allah ya yanka masa bayan Allah mu sani Allah da kansa ya zaɓi wa'ansu watanni sashensu a kan sashensu sai ya zaɓi watan ramadan a cikin watannin shekara gaba ɗaya hakanan allah da kansa ya zaɓi wa'ansu darare daga cikin dararensa na shekara to sai allah ya zaɓi dararen ƙarshen watan ramadan dare dai daga hudo daga faɗuwar rana zuwa ketuwan alfijir ba a yi ba kuma babu irinsu irin waɗannan dararen da muke ciki wannan fatawa shekul islam ya ba da ita ibn taimiyya allah ta'ala ya masa rahama an tambayi cewa da kwanukan ƙarshen ramadan goma da kwanukan goma farkon zulhijja waɗanne ne suka fi falala da albarka shekul islam yake cewa in dai dare ne daga faɗuwan rana zuwa ketawan alfijir to ba dararen da suka yi wannan albarka da matsayi a gun allah domin a cikinsu ake samun lailatul qadr in kuma yini ne daga ketawan alfijir zuwa faduwar rana babu yinnai da suka kai goma farkon zulhijja domin anan ake samun yinin arfa wanda shi ma yini babu kamarsa saboda muna cikin darare ya yan uwa mu ba da mahimmanci da kulawa wajen raya waɗannan darare da suka ragu a wannan wata mai alfarma mai albarka domin mu dace da irin rahama da jin kai da gafara da Allah yake mamakon ruwansa irin wannan kwanaki masani ya uwa masu albarka sannan sai Allah ta'ala ya zaɓi dare a cikin darare ya zaɓi dare lailatul qadr kar ka yadda ladan daren da alkhairan sai kubuce ma idan ka yi hasarar wannan daren to a shekarar nan ba wata hasara da ta kai wannan hasarar babu ita domin manzon Allah yana cewa duk wanda ya haramta wa kansa samun wannan alkhairi babu shakka ya haramta wa kansa alkhairi mai yawan da bashi da iyaka kai kokari duk da kwanukan sun fara tafiya a kwanuka biyar da manzon Allah ya ce mu nemi daren yanzu an cinye guda biyu daren 21 da daren 23 yanzu gaban mu akwai daren 25 akwai daren 27 akwai daren 29 a waɗannan kwanuka manzala ce duk mai so ya dace to ya nemi tsayiwa ya nemi dagiya a wannan kwanuka do anan ake sa ran samun lailatul qadr wanda wannan dare dare ne da babu irinsa gaba ɗaya a daren shekara gaba ɗaya kar ka yadda farallarsa ta kubuce ma kar ka yadda ka kuskurewa ni'imarsa kar ka yadda inuwan da ake shiga a huta tasa baka shiga ba wanda wannan inuwa za ta iya kai ka har zuwa ga inuwan al'arshin Allah gobe da kiyama mu sani ya ƴan uwana masu albarka daga cikin abin da ya zama wajibi a gare mu mu ribace shi mu sa muhimmancin kulawa da shi a waɗannan darare masu albarka gashi a yanzu muna farko farkon su na goman ƙarshe na ramadan watan alƙur'ani watan kyauta watan falala watan yantawa daga wata watan jinkai watan gafara watan rahama watan soyayya wa juna watan zuwa ka zauna ka ji karatun alkur'ani watan tsayuwar dare watan sadaka watan son juna gashi nan muna cikin sa ya uwa watan yantawa daga wuta ya fara mana adabu ya fara daga hannu mu yi kokarin ribatar abin da ya ragu da irin lokacin da Allah ya bamu fi ihya ilayaliha waɗannan dalali da suka ragu mu dage marayarsu wajen yawan sujada ga Allah da yawan ruku'i wa Allah da yawan tilawan Qur'ani da yawan ambaton Allah da yawan istighfari da faɗin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama mu cika waɗannan kwanuka da waɗannan abubuwa na alkhairi wal qiyamu alal aqdam bi niyyatil ibada mu kokarin tsayuwa mu tsaya a kafar mu da niyyar ibada mu dinga tsayuwa a gaban Allah muna rusunawa muna kukan zuci da na hawaye akan laifukanmu da zurbanmu da kusakuranmu da matsalolinmu da suka yawa mu yi kokarin Allah ta'ala ya yi mana su a wannan kwanakan ya yi damuwa a gun Allah ga bawansa mai sauƙi ne ya fi kusa akan watan da ba shi ba duk abin da ya dame ka ya dan uwa duk girmansa a gun Allah ba mai girma ba ne kana faci Allah da kyakkyawan niyya Allah ta'ala ya yi alkawarin warkar da damuwar masu damuwa Allah ya yi alkawarin biyan bukatar masu bukata Allah ya yi alkawarin gafartawa masu zunubi Allah ya yi alkawarin yantawa ga 'yan wuta zuwa ga aljanna kun san ba bala'i illa mutum dan adam ya tsinci kansa a wuta domin shiga wuta ya fi komai bala'i da musiba to Allah iya iya yanto ka a matsayin ka dan wuta kai ka aljanna a wannan kwanuka to wace bukata ce ta duniya kuma ta kai wannan babu ita fir'auna da abu jahil da sauran kafirai duk matsayin su wuce za su koma a matsayinka na bawan allah da sabanka da zulumin kai yawa allah ya kaddara ma wuta to a wannan kwanukan domin albarkarsu da farallarsu da darajarsu sai allah ya dinga yanto yan wuta iyakai su aljanna ba abin da ya fi karfin allah ya uwa ni tawafi'u mu fuskance shi da kyakkyawar manufa mu sanya bukatunmu da na al'ummarmu da na ƙasarmu da na 'yan uwan musulman duniya a gaba innahu ala kulli shay'in qadir masaniya 'yan uwan masu albarka abinda za mu ci gaba da raya waɗannan ragowar kwanaki na wannan wata mai albarka mu dage wajen kyautata wa junanmu wajen sadaka da kyauta da alkhairi domin an ce manzanmu ya fi kowa alkhairi musamman a wannan wata an ce alkhairinsa kamar iska mai gudana ya tabbata hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa iza da kar la'ashir al'awakir idan manzon Allah ya tsinci rayuwarsa a irin wannan goma ta ƙarshen ramadan ishtadda mi'izar ya ƙara ɗaura ɗamararsa wa ai ƙaza ahla iya tada iyalansa wa ahya laila iya raya dararen gaba ɗayansu bayan shi tuni Allah ya ce ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما Allah ya mai gafara gaba da baya amma duk da haka baya bacci idan goma ka shi ta zo baya rintsawa da shi da iyalansa kaf raya dararan suke gaba daya kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masani ya yan uwa daga cikin ayyuka mafiya muhimmanci a waɗannan darare masu albarka mu sani cewa mu raya dararen mu cinye lokacin mu hana idan mu bacci wajen yawan salloli da ambaton Allah da karanta alkur'ani da tsayuwar dare ya uwa a wannan wata mai alfarma mai albarka wata mai falalar gaske la shakka annahu min amalin azim tsayawa da daddare da karanta alkur'ani da addu'o'i babu shakka iya cin ayyuka masu girma a wannan wata wanda da yawa mutane ba su da kwaɗayi sun sa ganda da kasala da burace-burace ya haramta mun samun wannan nutsuwa mu sani ya uwa masu albarka daga cikin ayyuka na kwarai a wannan wata mai albarka wannan wata na baiwa da kamci a bisa fiska ta keɓancewa akwai tilawan alkur'ani mai girma ka dinga karanta shi duk iya inda Allah ya hore ma in dukkan alkur'ani ne ita katama kana zuwa kana dawowa an wa an su surori ne Allah ya hore ma ita karanta su kana zuwa kana dawowa ka dinga yi wannan wata ne na qur'ani ka karanta shi da dabburi zuwa da dawa da tunani a zuciya da kushu'i tsoron Allah wa atibari ma'ani kana kokarin halatto da ma'anonin qur'ani cikin zuciyarka kuma ka ka kwatanto wajen umarnin ubangijinka sannan ka halu cikin halin da ubangijinka ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mala'ikar jibril alaihi salam yana zuwa gare shi idan ramadan ya tsaya har karshen sa a kullum mala'ikar jibril su ya zo sun yi musaffa ta karatun qur'ani da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna karanta alqur'ani duk dare a wannan wata an ce shekarar da manzan Allah ya koma ga Allah an ce sau biyu suka yi katamar alkur'ani da mala'ika jibril da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin a nuna wa sauran al'umma cewa karanta alkur'ani iya da matukar mahimmanci musamman a waɗannan darare na ƙarshen wannan wata mai albarka na ramadan mu sani ya uwa a cikin karatun alkur'ani akwai albarka akwai falala akwai alkhairi akwai darajoji a rayuwar duniya da lahira a karatun alkur'ani akwai biyan bukatu ka karanta alkur'ani karka ce wa Allah komai wallahi sai Allah ya biya ma bukatunka ka karanta alkur'ani ka tashi sai Allah ya yaye ma damuwarka domin ka ambace shi da ambato mafi girma shine karanta alkur'ani a cikin alkur'ani akwai wadata karanta alkur'ani tana haifar da wadata tana haifar da karamci tana haifar da son mutane zuwa ga mai karatun alkur'ani daga nesa za ka ji wani limami iya karanta alkur'ani ba dan kai yake ba bai san ka ba bai san kana ji ba amma sai ka ji kana masa addu'a Allah ya ji kan mahaifansa Allah ya saka mai da alkhairi to kai ba a san miliyoyi da biliyoyin mutane da suke yi wa ma'abotin alkur'ani addu'a ba musamman yanzu Allah ya mana arzikin media duk duniya ana ganin abin da ake saboda karatun alkur'ani iya jawo kaunar mutane su kaunace ka kuma suna sa su yi ma addu'a hatta mala'iku hatta tsuntsaye hatta kifaye a ruwa suna yin addu'a wa ma'abocin qur'ani mai girma musani ya yan uwa masu albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsayu a wannan kwanuka na ƙarshen ramadan wajen karanta alqur'ani kuma yana cewa ku karanta alqur'ani domin zai zo ya cici ya nasa ya nasa a ranar alkiyama Allah ya samu da cinsu daga cikin abubuwan mafiya muhimmanci a waɗannan kwanuka da suka rage mana a wannan wata mai albarka shine yin itikafi kauracewa kauratowa zuwa ga masallaci ka bar gidanka ka bar makwancinka ka dawo masallaci ka tare amma ga wanda Allah ya bashi ikon yin wannan a cikin itikafi akwai falala akwai neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan akwai kalwa akwai keɓantuwa ka keɓantu daga kai sai Allah duk wa'ansu shigulolin duniya ka rabu da su zuciyarka za ta shagaltu zuwa ga ibada da ambaton Allah da tilawan alkur'ani da yiwan tsayuwa a waɗannan darare masu albarka yana ga masu itikafi yan uwa na ɗaliban ilimi da sauran al'umma da suka shiga itikafi wasu masu niyyar shiga wasu shiga wajibi ne ku yi tawadu'u ku kaskantar da kai ku ɓoye ayyukanku kar ku yadda riya ko jiyarwa ko san a sani ya sa aikinku ya rushe aikinku Allah ne kaɗai zai iya biya ku ɓoye aikinku yi shi ku ɓoye aikinku ya masu itikafi ku ɓoye shi kar ku yadda wani ya bata muku aikinku ku sa tsoron Allah a zuciya ku rage yawan nuna a san ana yi ku tsoraci riya ku tsoraci jiyarwa domin suna rusar da aiki imamu zuhuri Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa ajaban lil muslimin akwai abin mamaki ga al'ummar musulmai akwai mamaki wanda suna barin yin itikafi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun shekarar da ya zo Madina har ya koma ga Allah bai taba barin yin itikafi ba tun da ya dawo madina shekara goma sha uku bayan annabta har ya koma ga Allah shekara goma bayan hijira manzon Allah ba a taba samun shekara ta zo Ramadan ya zo bai itikafi ba wannan magana ce ta Imam Zuhri Allah ta'ala ya masa rahama manzon Allah ya yi ta yi ta itikafi har ya zuwa har komawarsa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin itikafi akwai tsarkake zuciya da rai ranka zai gyaru wata tsatsa da datti musamman na hassada da munafirci da gulma to itikafi iya wanke wannan musibar zuciyarka za ta dawo fresh kamar ba wani abu na muni da taba shiga cikinta amma sai an shiga da niyya mai kyau a wannan kwanuka ya uwa mu kirdaji mu sa burin tsammanin samun tsayuwar lailatul qadr iya cikin abin da zaka so a zuciyarka lailatul mubaraka dare mai yawan albarka daren da ake yantawa daga wuta zuwa ga aljanna daren gafara daren rahama daren da babu wani dare da ya isa a haɗa su da shi a wajen daraja da farla abun Allah subhanahu wa ta'ala karka yadda wannan dare ladan sai kuma ce ma ni'imarsa karka yadda alkhairan da ake samu ya zamto ka haramta wa kanka shi ka yi kokarin shiga inuwar wannan daren wanda za ta sadar da kai da inuwar al'arshin Allah gobe alkiyama daga cikin fallolin wannan dare yan uwa dare ne guda daya wanda in kai dace kai ibada Allah ya karba sai an baka lada na tsayin shekaru 83 da wata hudu 83 da wata hudu kuma wannan shekarun garariya garai suke baka taba zunubi a cikin su ba la haula wala quwwata illa billah shekara 84 baka taba saban Allah a cikin su ba dukkan su a cike suke da alkhairi hakanan Allah zai ce mala'ika ya rubuta ba domin ma inda kuma yanfa domin inda lahi ba Allah abin da ke gusa baya karewa ku ne kuke ji tsoron karewa shi Allah rahamarsa ba ta karewa ne ba ta karewa da duk mutanen duniya yau kowa zai musulunta dukkanmu gaba daya sama da biliyoyin mutane sannan ko mu yi dacen lailatul qadarin wallahi kowa sai Allah ya bashi wannan kuma abin da ke Allah ba abin da ya rubu manzon Allah ya ce dukkan ku har kafiran har kowa kowa ya tsaya ya roki Allah duk bukatar ka duka kar ka rage komai manzan Allah ce kowa Allah ya bashi Allah ya ce a kwatanta abin da ke gare shi da abin da ya baku bai kai a sa allura a cikin kogi abin da ita ba la haula wala quwwata illa billah ma inda kum fadu wa ma inda Allah bak abin da ke Allah shine ke wanzuwa mu nemi falalar Allah ba ta karewa duk girman abu kai ne kake ganin iya da girma abun Allah ba shi da girma ko menene shi ka roki Allah da ikilasi ka roki Allah da tawabi'u sai Allah ya baka wannan manzon Allah ya ce shi wannan dare ana ƙara ma albarka shekarunka ana ƙara ma yawan ladanka ana ƙara ma darajar matsayinka ana ƙara ma sakamakonka na alkhairi yayi yawa ana inuwantar da kai a inuwar da babu irinta sai ya kafa hujja da cewa Allah ya ce haƙiƙa mun saukar da alƙur'ani a lailatul qadr daga lauhil mahfuz zuwa sama'ud duniya sai Allah yake cewa ma adaraka ma lailatul qadr li qadriha wane ne sanar da kai ne wannan dare domin girmansa da darajarsa Allah da kansa ke cewa lailatul qadr shi wannan dare na lailatul qadr da muke sa ran tsammanin haduwa da shi a wannan kwanuka sai Allah ya ce khairu min alfi shahr alkhairinsa agun Allah agun wanda ya dace da ibada aka karba ya fi na dararen watanni dubu darare na watanni dubu bai kai dare lailatul qadr ba inji Allah tanazzalul mala'ikatu wa ruhu fiha mala'iku suna sassaukowa cikin wannan dare har da mala'ika jibril alaihi salam bi izin rabbihim da izinin ubangijinsu min kulle amr a dukkan umarnin da Allah ya ce a zartar a gafartawa ne a yantawa ne a sallamiwa ne a taimakiwa ne a dafawa ne a ɗorawa ne duka suna zartar da umarnin Allah ka sanya buƙatar ka ya ɗan uwa a wannan kwanukan ayi bajar da kai daga wannan kwanukan guda goma da muke cikinsu su duk abin da Allah zai zartar daga yau daga wannan lokacin zuwa baɗi a yanzu ake bajet ɗinsa waye zai yi kuɗi shi kuka fi so ko ne dai gabar Allah nake so an gane ko wa zai hau mukami wa za a saukar wa za a tuge wa zai ɗoru wa zai karye duk a wannan kwanukan ake yin su wa zai haihu wa zai yi aure wa zai yi kaza wa zai je maka wa zai je kaza wa zai samu ilimi wa zai duk alkhairai a wannan lokacin ake bajet ɗinsu su ka yi ƙoƙarin kai request ɗinka ga Allah a saka a cikin layi duk buƙatar ka a sata a ciki daga nan zuwa baɗi duk bajet ɗin da Allah ya yi to hi zai zarta a wannan kwanuka min kulli amr salamun hiya hatta matsala ilfati salamun shi daren a cike ke da aminci dukkan daren aminci ne har zuwa ketowar alfijir an ce ko sallar isha'i ka samu a daren lailatul qadr to kayi nasarar da bata da iyaka ballantana kai tarawihi ballantana kai tahajjudi ballantana karanta alqur'ani ballantana alfijir ke to idan ka biyu mu yi kokari ya yan uwa kar mu yadda ganda da iblis da shedanci ya haramta mana wannan albarka na faɗa a farkon kutuba na ce in wannan kwanukan suka wuce ba mai tabbas za ta dawo ta same shi da rayuwarsa musamman da ake mutuwa fuja din nan kuna zaune da mutum za a ce ya faɗi ya mutu kawai ya kwanta bai tashi ya shiga dubutu ba ka yi ƙoƙarin amfanuwa da wannan lokaci Allah ka samu amfani da shi Allah ta'ala ka mana albarka ka samu dace abin da yake rago na gaban mu Allah kaddara mana alkhairi a ciki akwai sako daga shi malam yace a sanar da al'umma cewa akwai wani bawan Allah ya fara gina masallaci na kamsa salawati a unguwar lawanti yayi nisa da aikin kwarai da gaske to sai Allah ya kawo ajalinsa mota ta bige shi mutu a take su malam har da kwamanda sun ji sun gano masallaci iyalan suna cikin alhini kwarai da gaske to shine suka ce a gaggautawa faɗawa al'umma abin da ya ragu a fara sallah cikin masallacin ba zai fi kuɗi naira dubu ɗari biyu da saba'in ba zuwa naira dubu ɗari uku in yayi yawa shine masallacin zai ce a fara gudanar da ibada a ciki amma kaso takwas zuwa tara na aikin ya gama shi Allah bai kaddara zai ga fara aikin a gabansa ba shi ne aka ce a tallata wa 'yan uwa ko mutum ɗaya ko karo-karo ko ƙungiya ko al'umma wa an su haɗa kansu kawo wannan kuɗin shi a burinsa ma kafin ramadan ya zo ya fice za a fara ibada a cikinsa Allah bai yadda ba to saboda ka mu yi ƙoƙari shi ya samu ladan mu mu samu ana tallata al'umma duk mai san ƙarin bayani ko ya je ya ga masallacin ko ya bada abin da zai bayar na taimako ga kwamanda ya same shi in ma za a samu mutum ɗaya ce zai ɗau nauyin aikin gaba ɗaya ya ƙarasa haka ake so a nuna masa gunda abin da yake bukata ya ƙarasa domin shi mamacin ya samu lada mu ma mu samu lada Allah ta'ala ya ba mu ikon yi Allah ta'ala ya taimake mu shirye da mu ya tarbiyyantar da mu da iyalan mu ya ji kama mu da mahaifan mu ya samu yi lafiya mu gama lafiya bayan Allah mai wa annabi salati Allah ya fara da wannan inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين في, في كل مكان اللهم انصرهم بقوتك يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين أنصار ربنا إننا سمينا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تكلف الميعاد ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم ويرحمكم الرحمن